الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 26 ga watan safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace ma 25 ga watan goma shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am wai dangane da wannan asubha a larauci kenan wanda a hausa ake cewa tasbihi tauzi asali a larauci asubha ake kiran shi menene hukuncinsa baya da asali a cikin addini duk abin da baya da asali a cikin addini sunan shi bid'a idan kana so ka gane haka ka hakikance wannan matsala sai ka koma littafin da الشيخ بكر عبد الله أبو زيد Allah ya gafarta masa littafin da ya wallafa mai suna As-Subha Tarihuha wa Hukumuha Tafzi tarihin shi da hukuncinsa wanda anan ya yi bayani game da tarihin shi asalin shi daga gun 'yan addinin Buda aka samu shi su ne waɗanda ake kiransu kenan yaran malam a cikin fulafulai waɗanda suke na 'yan cana za ka gansu da tausansu asali ta nan 'yan mushin suka mamayo suka kimsa a cikin addininsu fafin roma da tausan shi haka su ma yahudawa suka kimsa a cikin addininsu mu ma kuma sufaye suka kwaso shi suka kimsa shi a cikin addini amma duk hadisan da aka rawaito akan haka ake dangantawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya hadisai ne waɗanda suke na ƙarya da hadisai waɗanda suke ga ifai na cewa wata daga cikin matarsa ta tara ɗiyan daniya kwaikwayo a gabanta tana lissafawa da sauransu wannan babu wanda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daidai da hadisi ɗaya babu wani malami ya taɓa kwashe awa guda a gidan rediyo yana bayani a kan shi hujjoji ne wani ya ga shi ma malamin shi yana ja wani shi ma ya ga babu daidai da hadisi ɗaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan don haka sunna ce kauliya fi'iliya kilga tasbihi wato da yatsu Allah sallallahu alaihi wasallam da hannunsa na dama yake lissafawa kuma haka yake cewa ku yi tasbihi sai yake cewa wa aqadna bil anamil sai yace fa inna hunna mas'ulatun wa mustandaqat manzo Allah yace ku kilga shi da anamil anamil sune kan yatsotsi sai yake cewa domin gabbanku za a tambaye su a ranar kiyama kuma za su yi furuci game da abin da kuka aikata da su kuma haka in ka koma cikin littafi na almadkhal libin alhaj wanda littafi ne wanda ya yi bayani game da duk wasu bidiyoyi waɗanda aka kimsa a cikin addini a nan da ya zo a kan matsalar zai sai ke cewa wala afubal sai ya ce a tasbihu bil asabi shi tare da cewa ya tafi akan halaccin sha waɗanda ma suka tafi akan cewa halak ne amma ba a matsayin sunna ba an gane ko tare da cewa babu dalili daidai da ɗaya wanda zai tabbatar da halaccin haka saboda kasancewa shi tasbihi ibada ne ibada kwa al'amari ce wanda yake biya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine za a dauke shi a matsayin ibada anan sai ya zo da fadar Allah subhanahu wataala yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun ubangiji ta'ala yace yinin alkiyama yini ne wanda bayi hannayensu da ƙawahuwansu za su ba da shaida game da abin da suka kasance suna aikatawa a rayuwarsu ta duniya to don haka wannan ya tsotsi sai sun ba da shaida akan bawa a ranar kiyama game da duk abin da ya aikata da su don haka kasancewar wato malamai suka ce bid'a ta lissafawa ita ce ta haifar da bid'a ta tauzi an gane ko don haka ma'ana misali idan ka ɗauka asali duka tasbihin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake yana kilga shi wato da yatsotsinsa waɗannan yatsotsin kuma malamai suka ce ai ba abu ne ba mai wahala ga wanda ya saba yau da gobe ma'ana ƙididdige waɗannan tasbihi da yake 33 da alhamdulillah 33 da Allahu akbar 33 kuma a duk adadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada na azkar bai taɓa bada adadi sama da dari idan ka ɗauka daga cikin zikirin safe da yamma la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ita ce manzon Allah ya bada cewa yana daga cikin zikirin safe da yamma da da safe ayi dari da yamma ayi dari amma bai taba bada sama da dari ba a duk adadin da manzon Allah ya bada kalma wasu suka ce kaya ne waɗanda yake na riya misali na ka fito ka nuna cewa kai mai ibada ne tare da cewa ita ibada koyi ta ake so a yi ka koma mazan jiya yadda suke koye ibada sai ka ga mutum yana tafiya kan titi yana ja ko kuma ka ga mutum kuna hira da shi kuma yana ja Allah ku ya faɗa ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi don haka dai idan ka koma cikin wannan littafi za ka samu bayani mai gamsarwa akan wannan matsala haka wani littafi wanda yake da suna kullu bid'atin dalala wanda wani malami daga cikin malaman maghrib ya wallafa shi malaman maro kwarai shi ma ya yi bayani mai gamsarwa akan wannan matsala don haka dai iya abin da yake sunna lissafawa da hannun dama an gane ko damar ita kadai kuma sannan kasancewar duk abinda shari'a bata bashi wani adadi to ka yi shi kofa buɗe bakin iya abinda za ka iya in dubu ɗari za ka iya yi a zama dai ba a hana ka ba abinda ya shafi ambatan Allah subhanahu wa ta'ala darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul jihad wasiyar wato mun tsaya ƙarshen babi na 27 baban da ke bayani game da wajaucin fita fagen daga da kuma abin da ya zama wajibi wato na jihadi da abin da yake kenan gwalgwadon abin da ya zama wajibi na jihadi kuma da kyautata niyya wanda bayani ya gabata akan baban tare da cewa daga cikin magabata wasu sun tafi akan cewa shi jihadi farilla ce ta ainihi akan kowa in aka ce farilla ta ainihi abinda wani baya iya sauke ma wani sun kafa hujja da ayoyi da dama na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to illa kasancewar magana mafi rinjaye kamar yadda jumhurin malamai suke kai shi jihadi asali kenan farilla ce wadda take mai wadatarwa in wasu suka fita to sun sauke ma wasu amma akwai lokacin da yake zamantowa farilla ta ainihi akan mutum sun kafa hujja da cewa farilla ce mai wadatarwa domin su da yawa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika tawaga ta yaƙi shi kuma yana zaune a birnin madina bai fita ba kuma haka nassi na alkur'ani da ke cikin suratul tauba ubangiji ta'ala ke faɗa wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun ubangiji ta'ala ya ce ai bai dace ba a ce mu'minai sun fita yaki gaba daya sai ya ce falaula na faramin kulle firɗatin minhum ta'ifa ni zai hana wato daga cikin kowane yanki a samu wata jama'a ta zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tafaqahu fi din domin su fahimci addini hukunce hukuncensa wani yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim kuma dan su gargadi jama'ar su in sun dawo zuwa gare su la'allahum yahzarun don su tsoraci ubangijinsu su kiyaye dokokinsa lalle ita wannan aya ita ce dalili na farko wanda yake tabbatar da cewa shi jihadi farilla ce mai wadatarwa in wasu sun fita to sun sauke ma sauran jama'a to akwai halaye guda hudu wanda jihadi yana zama farilla ta ainihi akan mutum wanda bayani ya gabata hali na farko lokacin da shugaba ya ayyana ka ya rubuta sunanka a cikin tawagar da za su fita fagen daga to jihadi ya zama wajibi a kanka hali na biyu lokacin da abokan gaba suka kawo hari akan jama'a ta muminai to a nan jihadi ya zama farilla ta ainihi akan kowa dole duk wanda zai iya kawo iya kokarinsa domin ije su to ya zama wajibi hali na uku lokacin da aka fita fagen daga kuwa kafirai suna matsowa ku muminai kuna matsowa to a wannan lokaci ya zama wajibi domin ju ya zama farilla ta ainihi juya baya haramu kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar su suna matsowa ku kuna matsawa to a wannan lokaci ya zama farilla ta ainihi juya baya haramun domin Allah ya yi kashedi da barazana game da wutar jahannama da duk wanda ya juya musu baya sai ya ce wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitali aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir hali na hudu shine malamai suka ce lokacin da muminai suka mallaki wani makami makamin da ba wanda ya iya sarrafa shi in ban da kai to jihadi ya zama farilla ta ainihi a kanka dole ka fita fagen daga to amma in dai ba ɗaya daga cikin halayen nan guda hudu kenan farilla ce wadda take mai wadatarwa za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة هو عبد الرحمن بن سكر الدوسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtal ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وابن عيينة الهلالي المكي قال حدثنا الزهري وابن شهاب أنه قال أخبرني أنبسة بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعد ما بعد ما افتتحوها فقلت يا رسول الله أسهم لي فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسهم له يا رسول الله فقال أبو هريرة رضي الله عنه هذا قاتل بن قوقل فقال ابن سعيد بن العاص وعجبا لوبر وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم طعن ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يديه ولم يهني على يديه قال فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له قال سفيان وحدثنيه السعيدي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عبد الله يعني محمد بن إسماعيل السعيدي هو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wato kafirin da ya kashe musulmi sannan ya musulunta fayusaddid wato ya inganta wato ayyukansa ba'adu wato bayan musuluntarsa wa yuqtal kuma sannan shi ma a kashe shi kenan bayani ne game da kafirin da ya kashe musulmi bayan ya kashe wannan musulmi Allah sai ya azurta shi da musulunci shi kafirin ya musulunta kuma ya gyara ayyukansa kuma sannan shi ma aka kashe shi shi ne anan malam ya zo mana da hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda an gane ku lafazin fayusaddid an ciro shi ne daga assadad assadad wato shine kenan daidaituwa akan addini kenan mutum ya samu istikama in aka ce istikama shine luzumu da'atillahi azza wajalla lazimtar da'a ga ubangiji subhanahu wata'ala sau da kafa ba dare ba rana mutum wanda a duk halin da ka same shi to yana kan aiki wanda yake na da'a shine ake kira mustaqi shine anan wato malam ya zo da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yabhaqullahu ila rajulaini ubangiji mai girma da ɗaukaka wato na dariya dariya wadda ta dace da girmansa wanda dariya ce an gane ko abu ne wanda mun fahimci ma'anarsa amma kaifiya da hakikalin ita wannan dariya ba wanda ya santa in banda ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan ita ce aƙidar magabatan ƙwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da irin waɗannan sifofi da suke zauwa a cikin alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tabbatar ma ubangiji abin da ya tabbatar ma kansa na sifa a cikin alkur'ani ko a cikin hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da mai da sanin hakikanin sifar da kaifiya zuwa gare shi subhanahu wata'ala kamar yadda ya ce mana laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir to dan haka wannan sifa ce daga cikin sifofin da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ta tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala wannan sifa sifa ta dariya shine yace yadhakullahu ila rajulayn ubangiji ta'ala yana dariya zuwa wato mazaje biyu sai ka ce dariya wadda ta dace da girmansa wanda mun fahimci ma'anar amma mun jahilci kaifiya da hakikanin yadda dariya ta ubangiji subhanahu wata'ala ya take gane ko kamar yadda ka tabbatar ma ubangiji ta'ala cewa yana ji yana gani to dole ka tabbatar masa irin wannan sifa duk sifar da ya tabbatar ma kansa dole ka tabbatar masa ya tabbatar ma kansa sifar cewa yana ji yana gani kuma shi masani ne cewa shi maɗaukaki ne kuma yana da hannu yana da fuska yana da diddige duka waɗannan sifofi ne waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar ma kansa to babu bambanci daga wata sifa zuwa wata sifa kamar yadda ka tabbatar da cewa yana ji kuma ka yi imanin da cewa jin Allah subhanahu wata'ala ya saba da jin bayinsa ka tabbatar da cewa yana gani ganin da ya saba da na halittunsa to haka dole ka tabbatar masa cewa yana dariya dariya wadda ta dace da girmansa shi kadai ya san yadda dariya shi take amma mu mun fahimci ma'anar in aka ce dariya ba kuka bace ba kuka daban dariya daban kamar yadda hannu daban kafa daban amma hakikanin yadda yake dariyar da yadda ma'anar da wannan kaifiyar ta take shi kadai ya sani domin ya ce mana laisa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir kuma haka yace mana walam yakul lahu kufuwan ahad kuma haka yace mana hal ta'lamu lahu samiyya domin babu wani abu wanda yake kama da ubangiji subhanahu wata'ala shine yace yahqullahu ila rajulaini ubangiji ta'ala na dariya zuwa wato mazaji biyu dariya wadda ta dace da girmansa ya katulu ahaduhuma al-akhara ɗayan su wato ya kashe dan uwansa ya dukula na aljanna gaba ɗayansu kuma sun shiga aljanna ɗaya ya kashe ɗaya kuma gaba ɗayansu suka shiga aljanna shi ne manzan Allah sai ya ce yi ƙatilu haza fi sabilillahi wannan wato na yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah kenan musulmin fayukutan wato sai aka kashe shi ثم يتوب الله على القاتل sannan Allah sai ya ganar da shi wanda ya yi kisan tuba ya tuba kuma Allah ya karbi tubansa bayan ya tuba gina ya musulunta sai ya ci gaba da jihadi fayustashhad kuma shi ma sai aka kashe shi kaga shi ya kashe wancan musulmin a farko bayan ya kashe musulmin sai Allah ya azarta shi da musulunci bayan ya musulunta kuma sai ya ci gaba da jihadi kuma shi ma sai Allah ya azurta shi da shahada kaga da shi da musulman da ya kashe a farko gaba ɗaya za su haɗe a aljanna to shine anan malam ya zo da wannan hadisi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yake ba mu labari sannan malam sai ya zo da hadisi na biyu wanda yake ƙara tabbatar mana da wannan ma'ana shine hadisin ambasa ibn sa'id daga abu huraira Allah ya kara masa yadda abu huraira ke faɗa a taitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa bi khaybar ba'da maftatahuha abu huraira yake cewa na ji ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan yana khaybar bayan wato sun ci khaybar da yaki wanda yakin khaibar ya kasance a shekara ta bakwai da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khaibar wato gari ne na yahudawa yan share wuri zauna ƙasa ce wadda Allah ya albarkace ta ƙasa ce ta noma wanda birni ne na yahudu wanda har yau yana cikin aƙidar yahudu cewa sai sun faɗaɗa wannan gabas ta tsakiya sai sun kai har zuwa kaibar hatta da madina tana cikin wato ajanda kinsu cewa duka sai sun karɓe wannan wurare wuraren kakanninsu to su ne mazan allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta bakwai mazan allah ya kai musu ɗauki na yaƙi an ci su da yaƙi a lokacin nan kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida Madina Abu Huraira ya iske shi a can domin Abu Huraira a shekara ta bakwai shi ma ya musulunta a wannan shekarar ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa qultu ya rasulullah sai na ce ya manzon Allah asihimli raba da ni wannan ganima da aka samu ya nemi cewa a raba da shi ashimli ya ce ya rasulallahi raba da ni wannan ganima an gama yaki to ba a raba ganima ba shi ya zo shi ne sai ya nemi cewa a raba da shi wanda karmu manta dangane da ita mas'ala in kamar shugaba ne za ka roƙa to wannan shi ba laifi ba ne ba ga abu wanda yake daman dukiya wadda take hannun shugaba ba tashi ba ce ba dukiya ce ta jama'a dukiya ce ta ƙasa dukiya ta ƙasa ko kowa yana da haƙƙi a cikinta amma matsala inda take roƙo inda yake abin zargi ka roƙi wani wanda yake abin shi an gane ko wannan abin zargi ne wannan baya dacewa sai in bukata wato ta kai makura bayan da za ka yi to shine a nan shari'a ta ba da damar ba laifi mutum yakan iya roƙi abin da zai iya tushe bukatarsa to shine a nan ya ce asihimli ya ce ya rasulallahi raba da ni faƙala ba'abu bani sa'id ibn al'as sai wani daga cikin 'ya'yan sa'id ibn al'as wato shine abban an gane ku wato shine abban wato ibn sa'id shine sai yake cewa la tusihim lahu ya rasulullah yace ya manzon Allah kada ka raba da shi kada ka raba da shi kar ka bashi faqala abu huraira abu huraira Allah ya kara masa yadda sai ya ji zahin wannan fada sai ya ce haza qatilu ibn qawqan ya ce ya rasulallahi wannan da ya ce karkaraba da ni shi ne fa ya kashe wato annu'uman wa shi ne ya kashe annu'uman ibnu malik ibnu qawqal al-ansari shi ne fa ya kashe shi shi annu'uman ibnu qawqal shi ne wanda wani lokaci ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim yake cewa ya rasulallah a ra'aita in sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu halal wa haramtu haram wa lam azid ala zalika shay'an adkhulul janna yace ya manzon Allah faɗa mu yace yanzu idan na sallaci salloli na na farilla na kiyaye su na azumci azumi na na ramadan na ƙudirce duk abin da Allah ya halitta shi ne halak kuma na yi ƙudirin duk abin da Allah ya haramta shi ne haram shin zan shiga aljanna ƙala na amaza Allah ya ce ƙwarai in ka kiyaye waɗannan abubuwan makomarka aljanna ce wanda wannan hadisi kaɗai yana nuna mana wanda ya tsare farlai abinda Allah ya farlanta masa ko bibiyo baya da aiki na nafila to sakamakon shi aljanna ce a ranar kiyama to shi ne wanda a ranar yakin uhudu shi an nu'uman ibn qawqal al-kuzai a ranar yakin uhudu yake fada yake cewa ya ubangiji na roƙonka nake kada rana ta fada a wannan yini yace face da gurguwar wannan kafa ta face sai na taka kasar aljanna kafin rana ta fada Allah ya azurta shi da shahada wanzan Allah sai yake fada yake cewa wallahi laqad ra'aituhu yamshi fil jannati wama bihi arajun wanzan Allah yace wallahi na ganshi yana taka kasar aljanna babu gurgunci tare da shi domin ya kyautata zato da ubangijinsa kuma sai ya samu Allah a gun zatansa duk bawan da ya kyautata zato da ubangiji subhanahu wata'ala tabbas ne zai samu ubangiji subhanahu wata'ala abun zatansa ma'ana Allah zai cika masa burinsa to shine anan shi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake mai da martani akan shi wannan Abban ibn Sa'id ibn al-As wanda yace la tusihim lahu ya rasulullah kakkaraba da shi shi ko sai yake faɗa yake cewa haza qatilu ibn qawqal ya ce ya manzan Allah wannan fa shine ya kashe annu'uman ibn qawqal al-khuzai fa qala ibn sa'id ibn al-as abban ibn sa'id ibn al-as sai yake fada sai ya ce wa ajaban li wabri ya ce kai can mamaki gaba kauye da dalla alaina min qadumi ba'an wato wanda ya hauro a kanmu daga wani dawa wuri da ake kiran shi kadumu ba'an asali kadumu ba'al an gane ku shine daidan wato lafazin ba'al idan aka ce abba'al ita ce kenan magaryar dawa shine yake cewa wannan yake cewa bi mahaniyatin kada azara bala nabtuha abba'al ita ce wato magaryar dawa shine yake cewa wa ajaban ya ce ku zo ku ga mamaki ya ce mamaki liwabri ya ce ga wani ba kauye ta dalla alaina wanda ya kusance mu idan aka ce ta dalla ma'ana shine kamar ya zuro kenan kawai daga sama muka gan shi shine kenan wanda ya hauro min kadume ba'an ya ce daga wani wuri dawa da ake kiran shi kadume ba'an yana a alayya katila rajulin muslim wai yana kai yakon kashe wani mutum musulmi a kaina akramakullahu ala yadayya mutumin da Allah ya karrama shi a hannuna walam yuhinni ala yadayhi wanda ni Allah bai wulakanta ni ba a hannunsa yake nunawa a nan kashe annu'uman ibnu qawqal da yayi wani karamci ne Allah ya ma shi annu'uman kenan a hannun shi abban ibnu sa'id tunda shi abban ibn sa'id lokacin nan yana kafiri a ranar yakin uhudu ya kashe annu'man ibn qawqal kenan shi annu'man ibn qawqal ya samu karamci a hannun shi abban ibn sa'id sai ce walam yuhinni ala yadayhi ni ko Allah bai wulakanta ni ba a hannun shi inda a ce annu'man ibn qawqal shi ya kashe abban ibn sa'id kaga abban ibn sa'id ya wulakanta domin ya mutu akan kafirci makomar shi ta ce wuta shine kenan anan yace wa ajaban yace mamaki liwabri wato ga wani ba kauye tadalla alaina wanda ya hauro gare mu min kadume ba'an daga wurin da ake kiran shi kadume ba'an kenan dawan su su abu hurera kauyen su yana a alayya wato yana kai yako a kaina idan aka ce anna'ayu shine yako ba da labarin mutuwa yana a alayya katilar rajulin muslim yana kai yakon kashe wani mutum musulmi a kaina aka rama kullahu ala yadayya mutumin da Allah ya karrama shi a hannuna walam yuhinni ala yadayhi ni ko Allah bai wulakanta ni ba akan a hannuwansa inda shi ya kashe ni kenan makoma ta wuta ce domin na mutu akan kafirci qala wato shi marwaycin kenan an basa ibn sa'id shine sai ce fala adri asahama lahu am lam yusihim lahu yace ban dai sani ba shin manzon Allah ya raba da shi ko kuma bai raba da shi ba an gane ko wannan ganima don haka jumhurin malamai su sun tafi akan cewa in dai an riga an gama yaki to duk wanda ya zo ko da ya zo ne domin ya ƙara ma muminai ƙarfi akan yakan wancan makiya to ba magana a raba ganima da shi inda ya an riga an gama ko da kun zo da makammanku domin ku kama musu to ba ku da rabo a cikin wannan ganima tare da cewa su a hanaf su sun tafi akan cewa in dai mutum ya riga ya zo kafin a raba to za a raba da shi za a raba da shi don haka a nan kenan shi wannan abbani ibn sa'id an gane ko ko kuma mu ce shi abbani ibn sa'id kenan manzon Allah sallallahu wannan shi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wato domin yana daga cikin waɗanda ba su halarci ba wannan yaƙi domin kasancewar akwai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya su ya aika su zuwa Najd kafin kenan ya shirya fita zuwa kaibar to don haka duk wanda maza Allah ya aika su zuwa najib kafin ya shirya fita zuwa kaibar wannan ba a raba ganima da su ba amma duk waɗanda aka yi nihin fita da su wani uzuri ya gitta ya hana su fita to wannan manzan Allah ya raba da su kamar yadda manzan Allah ya raba ganima ta kaibar wato da ga Usman Allah ya kara masa yadda da ma wasu daga cikin sahabbai waɗanda su ba su halarci yakin khaibar to amma suna da shirin fita wani uzuri ya gitta ya hana su fita yaki to waɗannan su an raba da su kenan duk wanda uzuri ya gitta ya hana shi fita wannan ana raba da shi amma duk wanda kenan babu wani uzuri a lokacin da za a fita kenan in dai bai fita ba ko da daga baya ya iske in dai an gama yaƙi to ba magana a raba ganima da shi to kaga anan abin da muke so mu gane wannan hadisi daidai yake da wancan hadisi domin shi abban ibn sa'id shi ya kashe annu'man ibn qawqal a ranar yakin uhudu kuma shi abban ibn sa'id din sai Allah ya azurta shi da musulunci an gane ko bayan haka Allah ya azurta shi da musulunci kuma shi ma sannan wato ya ci gaba da wato jihadi don haka wannan kuma bai keɓanta ba da cewa shi wanda ya kashin tare da cewa in dai a matsayin shi ne na musulmi kenan ba sai ya mutu a fagen daga ba ba sai ya mutu a fagen daga wanda ya mutu a fagen daga wannan abu ne wanda yake a bayyana da wanda ya kashin da wanda a kashin to gaba ɗayansu aljanna ce shi wanda ya kashin in Allah ya azurta shi da musulunci sannan kuma ya ci gaba da jihadi a kashe shi kenan gaba ɗaya makomarsa aljanna ce shine a nan kenan malam ya yi babin cewa kafirin da ya kashe musulmi sannan ya musulunta fayusaddid ya gyara aikinsa ya samu daidaituwa akan addini bayan haka sannan shi ma a kashe shi to da shi da shi gaba ɗaya makomarsu aljanna ce kuma wannan suna daga cikin wanda ubangiji subhanahu wata'ala yake dariya gare su dariya wadda ta dace da girmansa باب من اختار الغزو على الصوم قال حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي قال حدثنا ثابت ثابت البناني أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أبو طلحة لا يصوم على أحد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato mutumin da ya zaɓi yaƙi wato akan yin azumi ma'ana ya zaɓi jihadi akan yin azumi an gane ku jihadi ibada ce wadda take mafificiya haka shi ma azumi ibada ce wadda take mafificiya abun Allah subhanahu wa ta'ala to a nan shi mutumin da ya zaɓi jihadi akan yin azumi ya ga cewa wannan ita ce ya fi dacewa ya sa gaba shine anan malam ya zo da hadisin Sabit ibn Aslam al-Bunani ke faɗa cewa naji Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda na faɗa kana Abu Talha wato Abu Talha al-Ansari ya kasance la yasumu ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama min ajli al-ghazwi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato baya azumi saboda jihadi kwata-kwata baya azumi a azumin da baya yi azumi na nafila an gane ko ba azumi na farilla ba azumi na farilla wannan wajibi kamar yadda Allah ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ma'ana baya yawaita azumi kamar yadda yake cikin wata riwaya cewa la yakadu yasumu bai kusanta ba da zai yi azumi an gane ko shine kenan cewa la ya sumu ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma'ana baya yawaita azumi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana azumi wanda yake na nafila min ajili da gazwi wato saboda jihadi ma'ana dan kada azumin ya janyo masa rauni an gane ko kare sabbaba masa kenan rauni wato game da jihadi shine sai ya ce falan ma kube ban nabiyu sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Allah ya karbi rayuwar manzon shi sallallahu alaihi wasallam Anas ya ce lam arahu mufiran illa yawma fi'irin aw adha yace ban gan shi ba yana cin abinci in ba ranar idi na azumi ko kuma idi wanda yake na layya nan yana nihi abaha ma'ana tare da kwanukan layya kwanukan da aka shir'anta yanka layya kenan ita ce ranar goma ga watan zulhijja da kwana uku wanda suke biyarta su ne ayyamu tashrik domin manzon Allah ya yi hani game da azumtarsu ya ce to in dai ba a waɗannan kwanuka ba ya ce to ban gan shi ba yana cin abinci kenan kullum azumi yake shi abu dalha yana daga cikin waɗanda suka tafi akan halaccin wato yin azumi na zamani ma'ana baya ganin laifi game da mutum a rayuwarsa kullum ya zamanto yana azumi an gane ko amma wani iya uzuri za a bashi wancan hadisi na abdullahi ibn amr ibn al-as bai cin masa ba inda ya cin masa to da ba zai ringa yin azumi ba hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la sama man sama dahar duk wanda ya azumci zamanin sa manzo Allah ya ce ba azumi bane bai mutumin da zai ce kullun azumi ba hutu manzo Allah ya ce ba azumi bane to wannan kuma wato cimma abin da ya kubce masa ne yake famar kenan ya ciki wanda a farkon rayuwarsa kasancewar baya azumi na nafila kawai sai dai na farilla ba don komai ba don kada azumin ya janyo masa rauni game da jihadi tare da cewa lokacin da bayan ya zama dattijan ma kamar yadda ibn sa'ad da alhakimun nai saburi da wasu daga cikin malamai suka rawaito ta hanyar hamad ibn salama daga sabit daga anas allah ya kara masa yadda wato wata rana abu dalha ya karanta fadar allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul tauba in firo khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun sai yake faɗa yake cewa istamfarana Allahu shuyukhan wa shubbana Allah ya nemi cewa mu fita fagen daga halin muna dattawa ko muna matasa shine khifafan wa thiqalan an gane ko khifafan ai shubbana wa thiqalan ai shuyukhan sai faɗa ga ƴaƴansa yace jahizuni ku shirya mun kayan fita wannan ku shirya ni ma'ana ku shirya mun kayan fita fagen daga ma'ana yaƙi zan fita ƴaƴansa sai suka ce na hannu na zuwa an ka za mu fita mu a madadin ka kai zauna fa'a ba sai ya ce a ai shi ba zai zauna ba fita zai yi a lokacin nan suka shirya shi ya fita fagen daga Allah ya masa rasuwa bayan kwana bakwai da mutuwar shi aka binne shi amma jikin shi bai canza ba to don haka kasancewar wato wannan yana nuna cewa yaƙi shi ke gaba da wato azumi wanda yake na nafila kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi da ya gabata ya nuna mana misalin wanda ya fita fagen daga maza Allah ya ce misalin mutumin da kullum azumi kuma duk dare na Allah kwana zai yi sallah har a kai lokacin da shi wannan mayaki ya dawo mutumin da tun da ya fita fagen daga in kana so katar da matsayin mai jihadi to yau in aka ce jama'a sun fita fagen daga to maganar ci bata taso ba kullum azumi kuma kullum sallah har sai an kai lokacin da suka dawo to a lokacin da za ka yi daidai da su shine sahabin da ya nemi cewa manzon Allah ya nuna masa abin da yake daidai da jihadi manzon Allah ya ce masa idan kana so ka ga aikin da yayi daidai da jihadi misali mutumin da ya fita fagen daga to kar ka gushe kana azumi kuma kana sallah har sai an kai lokacin da ya dawo sai ce ya rasulullahi wane ne zai iya haka don haka a nan kenan ya fifita fita fagen daga wato akan azumi wanda yake na nafila don haka kenan ya zamanto shi abu wannan abu dalha Allah ya kara masa yadda sai a ƙarshen rayuwarsa kenan ya ringa yawaita azumi kullum azumi yake baya ajiye azumi sai a ranar idi domin yin azumi a ranar idi haramun ne idin azumi da idin layya da kuma kwanuka uku waɗanda suke biyar wato ranar layya kamar yadda yake cikin wata riwaya wato anas dan malik allah ya kara masa yadda yake cewa wannan abu dalha bayan manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kwashe shekara arba'in wato yana azumi ba ci ba sha ma'ana sai a ranar idi da waɗannan kwanuka kawai na bayan layya amma tare da cewa kuskure ne kamar yadda malam ya faɗa abin da yake tabbas bayan manzon allah sallallahu alaihi wasallama abu dalha ya rayu iya shekara 23 ko 24 waɗannan shekaru ne yayi yana ta azumi an gane ko to amma wannan hadisi karka kafa hujja da shi akan yin azumin zamani mutum ya zamanto a shekara kullum azumi yake kawai sai dai irin waɗannan ranaku wannan ya saba ma sunna abinda abdullahi ibn amr ibn al-as ya nema ya yi maza Allah ya ce masa ya ce la sama man samar dahar maza Allah ya ce duk wanda ya yi azumci zamaninsa maza Allah ya ce ba azumi ba ne ba shi ne ya ce falamma ƙubiran na biyu sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da Allah ya karɓi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam arahu mufiran ya ce ban gan shi ba ma'ana yana cin abinci illa yau mafi irin sai a ranar idin azumi au abuha ko kuma idin layya kawai wanda wannan kuma yana ƙara nuna mana ƙoƙari na mazan jiya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan ayyuka na ibada yanda suke da jajircewa akan duk wani aiki na ibada babu ni shahadatu sab'un siwa qatl قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة المطؤون والمبقون والغريق وصاحب الهدم والهدم والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن حفصة بنت سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطاعون شهادة لكل مسلم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ash-shahadatu sabun shine malam yace shahada wato nau'i bakwai ce siwal qatl banda kisa a fagen daga banda ma wanda aka kashe a fagen daga shahada ma'ana kala bakwai ce shine anan malam sai ya zo da hadisin an gane ko ya zo da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda ke faɗa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a shuhada khamsatu wato shahidai kala biyar ne ma'ana su biyar ne lafazin a shuhada jam'i ne na shahid dangane da sababin abin da ya sa aka ma mutumin da ya sami irin wannan matsayi lakabin cewa shahid malamai sun yi maganganu da dama kamar yadda daga cikinsu malaman luga annadir ibn shumail yake cewa li'annahu hayyun fakana arwahuhum shahida ai hadira domin shi shahidi a raye yake an gane ko rayukansu suna nan a halarci kamar yadda Allah ya ce wala ta hasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun wasu daga cikin malamai suka ce a'a an ambace shi shahidi li'anna Allah wa mala'ikatahu yashhaduna lahu bil janna domin Allah da mala'ikunsa suna ba da shaidar cewa shi wanda aka kashe dan aljanna ne dan aljanna kaga wannan kwa hadisai sun rigai sun gabata waɗanda suke tabbatar da duk wanda aka kashe shi a bayan daga to tabbas dan aljanna ne wasu suka ce a domin ransa wato tashhadu ma'u idda lahu min al-karama inda khurujiha lokacin da ran shi ke fita to tana shaidawa tana ganin abinda Allah ya tanada masa na karamci abinda aka tanada masa na karamci a lokacin da ran shi yake fita yana ganin abinda aka tanada masa to tare da cewa wannan bai keɓanta ba da sahabi wannan shahidi wasu ma suna tarayya sauran jama'a muminai suna tarayya da shi akan wannan hali tunda mai Allah ya faɗa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun irin abubuwan da Allah ya tanada masa na karanci mumini in ya zo mutuwa Allah yana nuna masa wasu suka ce li annahu yushhadu lahu bil amali minan nar domin ana ba da shaida gare shi cewa ya amuntu game da gidan wuta da haka ake kiran shi shahidi maganganu da dama ke akwai akan wannan sai dai kasancewar wasu ma'anonin kenan sun keɓanta da shahidin wasu ma'anonin kuma suna yana tarayya da sauran jama'a to shine anan ya ce a shuhada ukamsatu shahidai maza Allah ya ce biyar ne to tare da cewa malam tarjamar da ya caye babu ne shahadatu sab'un siwal qatli amma sai ya zo da hadisin da ya kunshi biyar wasu malamai suka ce a nan wato mutuwa ce ta ma malam gaggawa kafin ya dawo ya dan ƙara tacewa an gane ku tare da cewa akwai hadisin wanda ya kunshi bakwai kin kenan su ne hadisin ya kamata a ce malam ya zo da shi to illa kasancewar kenan hadisin yiwa baya kan sharaɗin malam don haka sai ya zo da hadisin da yake kan sharaɗin shi kenan hadisin da ya kunshi biyar kin don haka kenan shi mai bakwai kin sai ya tarjama da shi to shine yace ash-shuhada'u khamsa wato shahidai su biyar ne farko sai ya ce almaku'un ma'ana wanda Allah ya masa rasuwa a sababin wata alloba lafazin almaku'un an ciro shi ne daga wato abba'un ai allazi mata bi sababi ba'u wanda ya mutu a sababin wata alloba idan aka ce alloba rashin lafiya wadda take gama gari bai keɓanta ba ga kwalara duk wata rashin lafiya da za ta zamanto gama gari wanda in ta zo mafi yawan jama'a za su ringa mutuwa to wannan ita ce ake kira alloba hatta da misali irin wannan masassara da ake ta cizon sauro tana iya shiga ƙarƙashin abba'u saboda in ta zo wata shekarar za ka ga mafi yawan mutuwa da ake samu kenan a sababin ita wannan rashin lafiya ce to irin wannan ita ce ake kiranta alluba to duk wanda ya mutu a sababin irin wannan rashin lafiya a matsayin shi na musulmi to shahidi ne shine yace al-maqun wato wanda ya mutu kenan a sababin wata alluba kenan rashin lafiya ga magari na biyu sai yace wal maqun wato da wanda Allah ya masa rasuwa a sababin wato rashin lafiya ta ciki ma'ana ciwon ciki lafazin almabun wasu malamai suka ce shine ma'ana kuncewar ciki kamar gudun dawa an gane ko amma tare da cewa ya hada dukkan ma'ana rashin lafiya wadda take ta ciki wanda a sababinta Allah ya ma mutum rasuwa to wannan ita ma shahada ce na uku sai ya ce wal garik wato da wanda ya girmiya a cikin ruwa garik bi ma'ana garik wanda ruwa ya cinye maza Allah ya ce shi ma shahidi ne na hudu shine ya ce wasahibul hadim da ma'abucin wato rubtowar gini ma'ana wanda gini ya rubuto ya kashe shi ma'ana katanga ko wani tsoro wanda dai gini ya faɗo masa maza Allah ya ce shi ma shahidi ne wa sahibul hadin ma'abucin rushewar gini kenan wanda gini ya faɗo masa ya kashe shi na biyar sai ce wa shahidu fi sabilillahi wato da wanda aka kashe a fagen daga kenan wanda ya samu shahada a bayan daga hanya ta ɗaukaka addinin Allah. sannan hadisi na biyu a baban hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke faɗa abba'unu shahadatu li kulli muslim manzon Allah ya ce ita alluba wato shahada ce ga dukkan musulmi duk musulmin da Allah ya masa rasuwa a sababin wata rashin lafiya ga gari to wannan shahada ce tare da cewa a nan mun samu biyar amma ba su taƙaita ba a biyar ƙin akwai hadisai ingantattu daga mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda suka tabbatar da adadin shahidan sun wuce biyar wannan kenan wani salo ne na karantarwa mazan Allah ya jimilce mana biyar a nan daidai yake da hadisin da ya ce saba'atu yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi yawma la zilla illa zillu cewa mutum bakwai Allah na shigar da su karkashin inuwarsa a ranar da babu wata inuwa face tashi tare da cewa adadin sun wuce bakwai kin kamar yadda a cikin wani hadisi na daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan dai ya zano ya zano mana biyar akwai wato alharik idan aka ce alharik kenan wanda wuta ta cinye ma'ana wanda wuta ta kone shi an gane ko wanda wuta ta cinye shi ma shahada ce duk wanda gobara ta cinye shi sannan mun samu shi da ko sannan akwai wanda ya mutu a sababin wata rashin lafiya wadda ake kiranta zatul jam zatul jam ma'ana ma'abuciyar kenan haƙarƙari wata rashin lafiya ce wanda kuraje ne suke fitowa a haƙarƙari kuma sukan yi baƙi sannan kuma suna da zafi ita ce ake kiranta zatul jam wanda a turance me suke kiranta flerezil suke kiranta flerezi kenan abinda suke kiranta zatul jam kulerezi to ita ma duk wanda Allah ya masa rasuwa a sababin wannan rashin lafiyar to ita shi ma ya samu shahada kenan sifar ta dai kuraje ne suke fitowa a hakar gari kuma sukan yi baki kuma suna da zafi an gane ku tare da cewa kuma a larabci kuma ana kiranta ashusa ashusa bayan kenan zatu jam sannan na bakwai ko kuma mu ce na takwas macen da kenan ta mutu da ɗa a cikinta ko kuma mu ce wadda ta mutu a sababin aihuwa shine yake cewa kamar yadda mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa wal mar'atu tamutu bi jum haka nan macen da ta mutu bijum in ma ka ce jum ko ka ce jam ko kuma ka ce jim shine wasu malamai suka ce macen da ta mutu a sababin biki in aka ce biki shine aihuwa wanda ke nan aihuwa ita ce sababin rashin lafiyar da ta kai ta zuwa mutuwa ko kuma wadda misali ɗaya ya mutu a cikin cikinta sannan ta mutu a gane ko wasu suka ce macen da ta mutu a musdalifa domin musdalifa yana daga cikin sunayen ta jam sai dai wannan kuskure ne idan aka ce jum kenan macen da ta mutu a sababin wato aihuwa biki wadda kenan sababin aihuwa shine mutuwarta ko kuma macen da kenan wannan shine kenan ko da ba a kai tsaye ba ta mutu in dai aihuwar ita ce kenan sababin mutuwarta to wannan duka shahada ce sannan yana daga ciki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wanda mutumin da ya mutu a sababin rashin lafiya wadda ake kiranta asil asil ita ce wato tuberculosis cuta ta tari shine ake kiran shi tarin huri wanda kenan duk wanda ya kasance tuberculosis ita ce sababin mutuwar shi to ita ma shahada ce mun samu takwas kenan ko sannan haka nan mutumin da Allah ya karɓi rayuwarsa mutumin da aka kashe a sababin kare dukiyar shi shi ma ya mutu shahidi na tara mutumin da aka kashe shi a sababin kare addinin shi shi ma ya mutu shahidi na goma mutumin da aka kashe shi a sababin kare jinin shi mutum ne yake famar sai ya kashe ka mutumin da aka kashe shi yana famar kare jinin shi za a kashe shi kenan yana famar kare jinin shi aka kashe shi shi ma wannan ya mutu shahidi sannan na sha ɗaya wanda aka kashe shi a sababin kare iyalin shi duk wanda ya mutu domin kare iyalin shi shi ma wannan ya samu shahada sannan kuma yana daga cikin ita shahadar wato mutumin da Allah ya masa rasuwa wato a sababin kamar misali kasancewar wanda naman dawa yawarce shi shi ma wannan shahada ce wanda kenan naman dawa ya cinye shi shi ma shahada ce sannan hakanan mutumin da ya mutu halin yana mai gadi a hanya wannan a kofa wadda take ta gari misali mutumin da masu kwana suna gadi haka gadi wanda yake na gari gadin musulmi duk mutumin da ya mutu a halin ribat shi ma wannan shahada ce a takaice kamar yadda ibn hajar yake faɗa ya ce mun lissafa kusan nau'i ashirin a cikin hadisai waɗanda suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa duk wanda ya mutu a wannan hali wato shahidi ne to don haka ita kwa shahadar kenan kala biyu ce akwai shahidi wanda yake na duniya akwai shahidi wanda yake na lahira a hukunce kenan shahidi na lahira shine wanda a kashe shi a fagen daga kenan wannan in ya tashi a ranar kiyama zai tashi da raunin shi wanda a kashe shi launin launi ne na jini amma kanshin kanshi ne na alziski bambancin shi da sauran dukkan waɗannan shahada amma kuma shi ne fiyayye daga cikin dukkan shahidai shi ne fiyayye bambancin waɗannan shahidai da shahidi wanda ya mutu a fagen daga shi shahidi wanda ya mutu a fagen daga ba a yi masa wanka kuma yi masa sallah ba wajibi ba ce da jinin shi ake binne shi amma duk wanda yake ba shahidi ba ne na fagen daga wanka za a yi masa kuma dole a yi masa sallar gawa amma shi shahidi na fagen daga ana iya yi mashi sallah akan halacci kuma in ba a masa ba kuma hallo daidai ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shahidai na Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai musu sallah ba haka ya binne su da jinin su da wannan shine anan kenan malam ya zo mana da wannan hadisi wanda yake nuna mana kar mu fahimci cewa shahada ta keɓanta da wanda ya mutu a fagen daga shahidan suna da yawa shine anan kenan ya zo mana da hadisin da ya kunshi kusan guda biyar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya jimilce su ana babu qaulillahi azza wa jalla لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما قال حدثنا أبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق هو أمر بن عبد الله السبيعي أنه قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول لما نزلت لا يستوي القائدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاءه بكتف فكتبها وشك ابن أم مكتوم ضرارة ضرارته فنزلت لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو الدراوردي قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري أنه قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد السائدي رضي الله عنه أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترب فخذي ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر wato malam wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar ubangiji mai girma da ɗaukaka a cikin suratun nisa la yastawi alqa'iduna minal mu'minina ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suka zauna daga cikin muminai ba su fita fagen daga ba gairu ulil barari banda ma'abuta wata illa ta rashin lafiya an gane ko banda ma'abuta wato rashin lafiya ubangiji ta'ala ya ce wani mujahidu na fi sabilillahi bi amwalihi ba za su yi daidai da waɗanda suke jihadi da rayukansu da dukiyarsu domin ɗaukaka addinin Allah ma'ana waɗanda suka zauna ba su fita fagen daga kuma babu wani uzuri da ya hana su fita an gane ko to bayan da za a yi su yi daidai da waɗanda suka fita gairu ulil barari amma banda waɗanda suke ma'abuta rashin lafiya wanda su rashin lafiya ce ta hana su fita amma kai lafiyar ka kalau ba ka da wani uzuri da zai hana ka fita illa kasancewar ba a sa ka ba a cikin waɗanda za su fita fagen daga to bayan da za a yi kai daidai da su waɗanda suka fita waɗanda suke shahadi da rayukansu da dukiyarsu ko kuma mutumin da baya da wani uzuri kawai kasala da ƙiuya ta hana shi fita shine sai ce faddalallahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim Allah ya fifita masu jihadi da dukiyarsu da rayukansu alal na daraja wato da wani matsayi akan waɗanda ba su zauna ba suka fita kenan waɗanda suka fita suke jihadi da rayukansu da dukiyarsu Allah ya fifita su da wata daraja akan waɗanda suke zaune waɗanda ba su fita fagen daga ba sai ya ce wa kullan dukkansu gaba ɗaya da waɗanda suka fitan da waɗanda suka zauna kin wa'adallahu husna Allah ya musu alƙawarin aljanna wanda wannan aya ita ce dalilin da ke tabbatar da cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayansu 'yan aljanna ne kamar yadda ibn hazm da shekul islam ibn taimiyya da sauran magabata sun tafi akan cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayansu 'yan aljanna ne kamar yadda a nan mai Allah ya faɗa cewa kullum wa'adallahu husna kuma haka a can cikin suratul hadid da yace la yastawi من لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا سيتي وكلا وعد الله الحسنى abin da ake nihi da alhusna ita ce aljanna kamar yadda ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada maza Allah ya fassara cewa alhusna ita ce aljanna ziyada shine ganin zatin ubangiji subhanahu wata'ala shine ce wa kullum wa'ada Allahu alhusna dukkan su da waɗanda suka fita fagen dagar da wanda suka zauna Allah ya musu alkawarin aljanna sai ya ce wa faddala Allahu almujahidina ala alqa'idina ajran azima Allah dai ya fifita masu jihadi akan waɗanda suka zauna wato shine da lada wanda yake mai girma sai ya ce darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma Allah ya fifita su da wasu darajoji daga gunsa da wata kyauta ta musamman sai yake cewa wa kana Allahu ghafurur rahima ubangiji ta'ala ya kasance mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba maji kai ne game da bayansa mu'minai to shine malam yayi tarjamar akan wannan aya sai ya zo da hadisin abu ishaq shine amr ibn abdullahi sabi'i yake cewa naji albara ibn azib Allah ya kara masa yadda na faɗa lamma nazalat la yastawi alqa'iduna min almu'minina yayin da ita wannan aya ta sauka cewa masu jihadi da rayukansu da dukiyoyinsu ba yanda za a yi su daidai da waɗanda suka zauna ba su fita fagen daga in ba marasa lafiya ba ne shine ya ce da a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zaidan a lokacin nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kirayi marubucinsa shine zaid ibn sabit al-ansari faja'ahu sai ya zo masa sai ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bi katifin wato da kashi wanda yake na karfada kashi na allan kafada kenan shine kashin karfada faka tabaha sai ya rubuta ayar wanda dama a lokacin nan akan rubuta duk abin da ya sauka na wahayi in ma a jikin kashi kashin karfata ko shine kashi wanda yake mai fadi ko a jikin kwardan icce ko a jikin fata ko a jikin dutse haka ake rubuta duk abin da ya sauka na alkur'ani a haka aka tara shi shine sai ce washe kabulu ummi maktum abdullahi ibnu ummi maktum sai ya kai kukan bararatahu ma'ana rashin lafiyar sabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi makahu ne baya gani kwata-kwata ya kai kuka gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nazalat sai aya ta sauka la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru ulil baradi ubangiji ta'ala yake cewa waɗanda suka zauna daga cikin muminai ba su fita fagen daga a gairu ulil barari banda waɗanda suke da rashin lafiya ai bayan da za a yi su yi daidai da waɗanda suka fita fagen daga da rayukansu da dukiyarsu an gane ko kenan wannan gaba ta sauka ne a sababin kai kukan da yi kamar yadda malam ya zo da hadisin da ke bayyana mana da haka shine hadisin sa'ad ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya ƙara masa yadda yake cewa ra'aitu marwan ibn al-hakami jalisan fil masjid yace wani lokaci na ga marwan dan hakam yana zaune a cikin masallaci wani masallacin shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aqbaltu sai na gabato gunsa hatta jalastu ila janbihi sai da na zauna hakan karinsa ma'ana gefe da shi na zauna a gefensa fa akhbarana sai yake ba mu labarin anna zaid ibn sabit lalle zaid dan sabit akhbarahu wato ya bashi labarin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amla alayya yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya muni shibtar in aka ce shibta shine kenan imla imla shine shibta ana faɗa kenan kana rubutawa an gane ko shine kenan dictate shine yace amla alayya wato ya mun shibtar la yastawi alqa'iduna min almu'minina wal mujahiduna fi sabilillah farko haka ayat take la yastawi alqa'iduna min almu'minina wal mujahiduna fi sabilillah cewa waɗanda suka zauna daga cikin muminai ba su fita fagen daga ba za su yi daidai da waɗanda suke jihadi domin ɗaukaka addinin Allah قال sai ya ce fa ja'ahu ibn ummi maktum sai abdullahi ibn ummi maktum sai ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yumilluha alayya manzan Allah yana mai shibtar ayar yana faɗa ina rubutawa faƙada sai ya ce ya rasulallah ya manzan Allah lau astaqi'ul jihad la jahadtu yace wallahi inda a ce ina da ikon da zan fita fagen daga ne jihadi yace la jahadtu yace wallahi da na fita na yaki kafirai wa kana rajulan a'ama shi ibnu ummi maktum ya kasance makaho ne take yanke fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallam kai tsaye a lokacin Allah sai ya saukar ma manzansa wahayi zaidi yake wannan salik wannan zaidi yake cewa wa fakhizuhu ala fakhizi wato cinyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan cinyata shi zai yake cewa wa fakhizuhu ala fakizi a lokacin nan cinyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato tana kan cinyata fasaqulat alayya yace kawai sai na ji cinyar ta ta yi nauyi an gane ko cinyar ta manzan Allah ta yi nauyi fasaqulat alayya sai ta yi nauyi akan cinyata ya ce hatta khiftu an turabba fakizi ya ce wallahi sai da na yi ji tsoron wato ka a ragwalgwaza cinya ta gaba ɗaya ta yi ɗaya saboda nauyin nauyin wahayi ne Allah ya faɗa inna sanuliki alayka qawlan saqila yace wallahi hatta khiftu an turabba fakizi yace sai da na ji tsoron kar cinyatawa gaba ɗayanta ta nike sun masurriya anhu sannan sai aka yaye masa bayan wahayin ya gama fa anzalallahu azza wa jalla Allah sai ya saukar ghairu uli barari cewa banda waɗanda suke ma'abuta rashin lafiya kenan da yace la yastawi alqa'iduna min almu'minina wal mujahiduna fi sabilillahi a farko sannan da aka saukar da shi wannan sahabi ya kawo kukan cewa shi makahu ne inda a ce yana da halin jihadi zai fita yi jihadi sai Allah ya saukar da gairu ulil bar sai ya ce la yastawi alqa'iduna min almu'minina kina gairu ulil barari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim dan haka wannan yana nuna cewa duk wanda yake da wata illa wadda za ta hana shi fita fagen daga in dai yana da kyakkyawar niyya to Allah zai ba shi lada wanda yake na masu jihadi an gane ko kalmomin ta hadisi ya gabata na cewa duk wanda ya roƙi Allah shahada in dai da gaske ne to Allah zai kai shi matsayin shahidai ko da ya mutu akan shimfiɗarsa wanda kyautata niyya takan kai bawa matsayin abin da bai aikata ba zai samu daraja da matsayi na abin da bai aikata ba nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك